19 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1446 Hijiriya. Mun haɗu ne a wannan masallaci domin gabatar da wa'azin goron sallah ga iyaye mata wanda malamanmu wacce ba bakuwa ba ce a wannan masallaci kuma zai ce daga cikin malaman masallacin nan malama amina aliyu lere Allah bai kaddari farawa mu akan lokaci ba kamar yadda aka tsara. Wa ma da sharu da ya Allah wa rabbul alamin. Ga taken karatun shine kikiyaye abubuwa guda biyar. Kikiyaye abubuwa guda biyar shine taken wannan karatu. Zan iya cewa kila bayan malama ta faɗa mana mu kiyaye abubuwa guda biyar kila akwai kuma abubuwa guda biyar da za mu kusanta. haka ne mana shi da wani nan gaba za a zai girma za a kiyaye biyar sai a kawo wasu biyar da za mu insha Allah su zan ba malama dama su ci gaba da gabatar da karatu insha Allah ta'ala bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم آه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da safiyar Lahadi wanda yake yau sha tara ga Bilhijja shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan Yuni ko Jun shekarar 2025. Da fatan yin kana lafiya. Inda garin sallah ne ko? Kamar yadda kuma yi ɗaukuna ko yawan limama da kabi matashiyar karatun yau insha Allah za mu magana ne akan wasu abubuwa guda biyar da ya kamata a gaba ya musulma yan kwata mai albarka ta kiyayen su. Kuma abubuwa guda biyar kuma suna da matuƙar muhimmanci a rayuwarki. So lecture insha Allah za mu guda ne kamar haka. A farko abin da ke kira ko ta kira hankalin mu ko mazaja hankalinki abu na farko shi ne ki guje wa ababen da ke karɓar haramu sai ki fito wa wasu mutane abu na biyu ki yarda da abin da Allah ya raba wa baki sai ki zama mafi arziki a cikin al'umma sai abu na uku shi ne ki kyautata wa maƙwabtan ki sai ki zama wato mummuna ta tsaye mummuna ta gaske sai abu na biyar ki so wa mutane abin da suke so wa kai sai kusan na ƙarshe din na ta abuwa guda da hannu shi yawan da sorry shi ne da domin shi da sarfe kan da ke yawan da wani raja sai da ke ɗaya da kwaro da yan dariya ya kan jawo mutuwar zuciya yawan dariya ƙirƙita dariya na kashe zuciya to kuma insha Allah a ƙarshe ba na na kwararo wa'annan guda biyar ɗin da izinin Allah a ƙarshe zan kawo su 'yan shawarwari gare ki da cewa ko tun mu gane cewa mu tuna cewa aure fa bautan Allah ne ba wai sharholiya ce ta duniya ba in kika riƙe aure a bauta sai ki mori rayuwar ki duniya da lahira sai kuma idan lokaci ya ba mu idan Allah ya ba mu ikon samun lokaci bai kure mana ba insha Allah akwai 'yan tsaraba ɗaya ko biyu da na goma da ‘yar uwa mai albarka da shi, Allah Ubangiji ya mana jagora ya shiga cikin lamura na Allah sai da istaita min harshe na ya kiyashe ya kare ni daga furuci na kuskure. Abu na farko da nake magana shine istaƙil muhari wato ki nisanci ko ki guji duk wani abu da kika san haramun ne ta kun a abadan nas sai ki fi kowa a cikin al'umma sai ki fi kowa cikin mutane musamman halin da ake ciki yanzu za ku ga abin ya shafi abin ba ga matan aure ba ba ga 'yan mata ba ba ga zaura ba idan har aka ce 'yan uwa ta rasa yadda za ta yi sabulu ne man shafawa ne ko kuɗin credit ne to da zaran for instance irin ta ji bari ta ta tambayi wani to ko da ɗan credit da za ta nema kila ta rasa tana shuke ne da ta banzatar da mutuncinta ta wulaƙantar da kanta ma wani ƙaton banza sai ka sha mamakin abin da zai bata zai kira ta abu ne na waya mu haɗu wuri kaza kila ta tambayi ko ten thousand kai a dubu biyu sai ka sha mamakin wulaƙantar da mata da kansu suke kira mulaƙantar da kansu a kan ƙanƙanin kuɗi to ki guji dukkan abin da kika sana haramun ne sabida duk da yake shedani ne da yawa da ba ta zama ya samu ladan sadaka da ladan kyautatawa to ya gummace ya kira ta su je su zurma su auka ga aikata haramun wanda duniya da lahira sun yi hasarar rayuwarsu inda zai ce mata zo ki an ko turo min account number yake to da zai kun zama mashi alkhairi balle ita to amma rashin sanin wa hadisi manzo Allah sallallahu da yake cewa as-sa'i 'alal armalati wal miskin yace duk mai kawo kai kawo mai taimaka ma a bazawara ko miskiniya ko a ce miskini manzo sallallahu yace kal muhajir kal kal kal mujahid fi sabilillah yana kamtar da yin jihadi ne fi sabilillah duk wanda zai taimaka ma bazawara ko wanda yake da karamin ƙarfi miskini ya ce ko miskini to manzo Allah ya ce ai wannan mutumin yana tamkar kal mujahid fi sabil kamar yadda mujahidi yake ne ya duba fa aikin jihadi ya ƙara ce manzo su riga ce kal wa kal qa'imi la yaftaru kamar ne tsayi wandare ne idan har za ka taimaka mu bazawara ko ka taimaka mu wanda bai da shi to ladan kai kwatankwacin ya tsayi wandare ne babu yankewa ku duba fa manzon sallam sai ya ƙara misaltawa ya kwatanta da cewa wakar sha'iri la yujir kamar kuma wani yin azumi ne ba ta ruwa amma da yawa ba mu san wannan gara ƙasar ba sai sa sai mu ce kamar hasara sai dan ya taimaki mai neman taimako a wurin sa sannan ke ba a matsayin ki ta mace ɗin da kike da neman abin da kike nema a gurin shi shi ke da ba zai iya baki sadaka din ba to idan ke ma kika hakura kika kare mutuncin ki sai Allah subhanahu wa Allah ya soki ya kawo miki mafita kuma za ki ga kin tsira da mutuncin ki amma da yake manzon sallallahu yana yana cewa hujibatun hujibatun naru bi shahawat duk wani abu da zai zamanto in dai in dai zai girma ke shiga ya kai shiga ga shiga wuta to sai shi ɗaya ƙawata miki shi sai sa manzon sallallahu ya ce ai an kewaye wuta da ababen sha'awa so za ta ji ai ta ga ta je ta same shi a hotel ruwa ɗakin wani da yake shaidan yana neman yadda za su girma ga baki ɗaya su shiga wutan tare manzon sallallahu ya ce wa hujibatul jannatu bil makarih yace kuma an kewaye aljanna ne da ababen ki za ki duk abin da za ki aikata ya kai ki aljanna zuciyarki ba ta so ba duk abin da zai sa ki yi shi ya zama sanadiyar shirin ki aljanna to zuciyarki za ta ji tana kin abin ne to wannan shine a takaice nake kiran ki da ki ji tsoron Allah ki kiyayi ki guji dukkan abin da kika san haramun ne ana takaita shi dan ai ai fa innal halala bayyinu ko haka ma haramun din a bayyane yake so i don't have to in prolonging abun in tsayawa sha sai mu kai isha in zan karanta mun riga mun san menene haramu so abu na farko kenan ki guji dukkan abin da yake haramun ne a gare ki sai ki fi zamowa mutumiya ta kware a cikin al'umma a idan uba Allah subhanahu ta'ala sai abu na biyu shine wa ba bima qasama Allah laka takun agnan nas wato ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka sai ka fi zamowa mafi dukiya ko mafi arziki mafi wadatan cikin cikin mutanen da kake. Wannan hadisi yana koyar da mahimmancin ƙana'a wato gamsuwa da kaɗan ko gamsuwa da abin da Allah ya lota Allah ya arzika ki da shi. watan mutum yana kiran shi contentment ki zama contented the little you have kankan da Allah ya baki ki gamsu ki ma Allah godiya sai ki ga duk bai duk wacce take yin haka wallahi zai yi bulat da cikin kuncin rayuwa wallahi saboda abin da ke hannun wani ma bai ma bai ma shalle ki ba balle ma har ya tusa miki zuciya so wannan abu na biyu shine warda bima qasama Allahu maka takun aznan nas idan kika yarda da abin da Allah ya azurta ki da shi ya raba kowa ba arziki na kowa Allah ne yake kasa yake bada ke ma ki dage da addu'a kawai kake sa wa kanki damuwa da kwaɗayin hannu na wasu duk mace ko duk mai kwaɗayi al'aulatance yake a rayuwar a rayuwarsa sai duk wanda zaka yi sha'awa in kana ma so ka zauna lafiya da mutum to kada ma kai sha'awan abin hannunsa idan kika ga mai sha'awan abin hannunsa to kin zama mishi baiwa kin zama masa banza so ki yadda da abin da Allah ya ya azurta ki da shi sai ki zama to mafi contented mafi qana'an zuci a cikin mutane za ki ji za ki zama to a zahiri dai wato za ki zama a zahiri za ki gamsu da irin rabon da Allah ya miki kuma wannan shine mafi girman arziki a rayuwar mutum akwai a cikin hadisi da ƙur'ani inda a cikin suratul tauba aya ta hamsin da tara inda Allah subhanahu wata'ala yake magana sahabbai wayanda suke suke kaman korafi ko suke idan manzon sallallahu ya raba sadaka idan ya ba su su gamsu na'am amma idan haka ya ba su ba sai su ta mushi nisa suna korafi haka shine manzo a shi ne Allah subhanahu wataala yace walau annahu raddu ma atahu Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah ragibun yace da da kuwa za ki yarda da abin da Allah da manzon suka ba su misali kuma suka ce Allah ya ishe mu Allah zai ba mu daga falalarsa kuma manzon sa ma zai ba mu lalle mun zuwa ga Allah masu kwaɗayi ne Allah ce da haka suka ce ta da su Allah ya wadata su to amma ki tsaya kina kina rukubar abin da Allah ya baki wato za ki ji kin samu contented mind za ki ji ba ki ba ki hadaf hadaf yake hasada hasada yana ginuwa ne idan ba ki gamsu da abin da Allah ya baki ba idan kika gamsu da abin da Allah ya baki ba abin da ya dame ki da abin da ke hannun wani an gane ko za ki samu salamar zuciya da jin daɗin rayuwa idan har kika samu contented mind kullum sai a danki misali za ki tashi ki da ko naira biyar amma in kina da ƙara'a kina da yarkin yarda da abin da Allah ne a ma Allah ne ya bani in Allah ya nufe ni zuwa yamma Allah zai kawo mu to sai ki tashi lafiya lau ki fita da jaka balle irin masu kuliyawa da jaka sai a buɗe jaka ta kina ma ga sai turare sai kayan shafa ba ko kwandala amma ba wanda zai sani in Allah ya baki irin wannan contented mind din ba amma kuma idan ga tarin dukiya amma kuma ba ki da kana'a wallahi tallahi kin dinga kin san hawa hawa za ki tayi you may not ba ki samu lokaci na nutsuwan da za ki ibada ba so ina jan hankalinki da ki zamanto ne ne content ne kana'a ki yarda da abin da kamar yadda hadisin yake warda bima qasama Allah laka takun agnan nas so sai mafi alkhairi a gare shi ne ki karbi kaddarar ki da buɗaɗɗiyar zuciya tare da da yarda da matsayin da Allah subhanahu wataala ya dora ki kar ki taɓa jin tunanin a Allah kuskure yayi ko kuma a Allah ba so na ne ya wadata wance ni bai bani ba to wannan kuskure ne ko za ki rayu ne cikin kuncin rayuwa ke din baki wadatu ba ku samu abin da zaki ba ban sun sannan kuma ba ba ba ba nutsuwa ba kwanciyar hankali so ya kamata ki zama mai tawakkali idan jarabawa ta gito miki misali to ki sa a maranki cewa ai Allah ne ya kaddare ni kwana tun cikin jarabawa wannan akwai kankara na zunubai saboda manzo Allah sama ya ce ma ai hatta shaukatu shaquha ko ku aya kuka taka manzo Allah sama ya ce kankara ne na zunubanki to haka idan wani jarabawa ya shigo miki ki yadda cewa duka wannan Allah ne subhanahu wata'ala ya ya kaddara miki kuma ya kin sabba ai ai inna ma al-usri yusra fa inna ma al-usri yusra in ever hashi da sirri kin san cewa duk tsanani wannan sauki zai zo so in kika zamkin madace ka gamsu da wannan sai ki rayuwar ki cikin natsuwa da kwanciyar hankali sannan kuma lahi duniyan ki da ya miki daɗi lahirar ki ma ta yi kyau so abin da nake cewa shine kai ki kwaɗayin abin da ke hannun wasu wannan shine mafi kiciyar hanyar samun ni'imar cikin gidanki da rayuwarki na waje tare da al'umma sannan abu na uku shine rastin ila jari ki kyautatawa makwabcinki ki zamto mai kyawawan hali lausasan hali da taushin hali da makwabtanki in aka ce me muka ce me zan kula me ce makwabci hannun dama ku gidaje nawa zan kula me ce arba'in dama arba'in gaba arba'in baya arba'in to kenan ya zan ce ma a ƙaramin ƙauye ma kawai kowa ma kawai makwabcinka ne ko ba haka bane to idan har kika kyauta kika zan mai kyawawan ɗabi'u da tausayi da yin insani ma makwabcinki to insha Allah sai kin zan mafi alkhairi za ki zama mumina ta kwarai in kika zamto mai kyautata ma makwabci to za ki zama menene mumina ta kwarai kenan ba ba sa idan kuma aka aka yi aka san haka fa kenan kin shiga uku da mumini in aka kira shi mumina ta kwarai to idan ɗayan opposite side zai zama menene ba ka fata mu kasance so ki zamto mai kyautatawa zuwa ga menene zuwa ga makwabtanki hadisin abu hurairah radiyallahu anhu manzon sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahsin ila jarihi duk wanda ya yarda da Allah ya imani da Allah da da ranar tashin kiyama da ranar lahira to ki kyautata ma ko ya kyautata ma makwabcinsa kenan idan har ba ki kina gaba ko da sallah kin ji ɗaya an kawo rago a gidan shi a gidan ƙawaki haushi da takaici irin da safe kun haɗu kin kula ta you know misali kin ga wannan ba kyakkyawan kila wani hasada ya sa ki ko kuma keke ne aka aka kawo miki da ɗaya ɗin gidanki kika ci kika roman da sauran duba ki suna cin kai mata ba ita ma to me aka yi kenan ba ki da baki imani ba imanin ki rushashe ne muna kallon abin ne kamar a wulakance ba ba mu san girman laifin yin hakan ba so wani hadisi ne a sahih muslim daga ibn umar radiyallahu anhu yake cewa ma zala jibrilu yusi yusini manzon sallallahu yake faɗin haka yace ma zala jibrilu yusini bebal yace jibril ya ci gaba yana ta mushi yana yana min nasiya yana min nasiya yana min wasiya yana yi yana maimaitawa ya ce hata gonantu annahu ya ce sai da ya tunanin kaman za a ce ma makwabcin zai zai gaje makwabcinsa saboda mahimmancin makwabci an gane ko a saboda misali za a ce ma ai makwabci ya fi ɗan uwanki ta wani ɓangaren me yasa yayin da kike da wani bukata ajincin bukata kin dan wanci ma yana nesa wannan makwabcin naki shine zai zo gare ki to ta bangaren ma makwabci ya fi ya fi dan uwa manzo sun ne ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min faɗa yayin rantsuwa sau uku yana yana wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani wakila sai aka ce mishi ya rasulullah wa man ya rasulullah wane ne bai da imani illin ya rasulullah sai mu Allah sallallahu alaihi wasallam yace alladhi alladhi la ya'malu jaruhu bawaqiqahu alladhi la ya'malu jaruhu bawaqiqahu wato shine wanda makwabcinsa bai aminta da sharrinsa ba wa iyadu billahi wal iyadu billah Allah Allah karka sanya mu irin su Allah ka tsarkake mana zukata ka sa mana so da tausayin makwabtanmu. Kun ci fata yadda za su ya rantse kenan ki ki tsayuwar dare tun daga karfe sha biyu har sai an kira sallah. Ki ki ki ta ba da sadaka mai al'umma amma in dai har ba makwabci makwabci kika kyautatawa din ba manzo Allah ce wallahi na banza ne ya ce ki imani ba. Ki ki ki gina masallatai ku gane fa girman abun duk wani abin da za ki fa na ibada mu zama da Imam Sallama ya kira ya rantsa sau uku ya ce wallahi idan har ba ki kyautatawa idan har maɗakinki bai tsira daga wani sharrin ki ba wani iri ne kuwa ko da ruwa na na ki wanke wake ki kwarara ki da shiga gidan shi na mushi wari wallahi manzon Sallama ya ce bai ki imani ba to na ina masu aje kashin kaji da yawa ana rufin ana rufin sanin ya bari bari wallahi wallahi ba haka bari ina ce jamila iko Allah ina nuna ne je wurin ka wallahi ai ke ba ki aje kashin kaji kun gane miki na kun san kashin kaji a koshi da azaban wari to ki nemi wani wuri ki kai shi wani wuri can warin nan wallahi jama'a sun da yawa suna rufin gane hakki makwabtaka ko kuma ka ta ka ta da generation ka kar mutum ya kasa sukuni inda yadda in kana son ya samu salama sai ka dan ja mushi mutum shi ma ta gidan shi kun gane miji na sai ku ce oh baban wane me zai sa dan Allah ka dan ba ka dama sai kuma ka dan ja za ki ji haushin wannan ƙar generator ɗin daga safi har dare aka zai dame su ba. Ya fahimta? So, abin is very important. Manzon Allah su sallam ya rantsuwa ko kuɗi? So, duk wani kyautata wanda za ki ma wasu da wani menene naki wallahi idan har makwabcinki bai tsira daga wani cutarwa taki ba ko ya yake. To, manzon Allah ya rantsu so uku ya ce baki imani ba ki da imani. So, kin ga wannan shine abu na uku da nake so da nake cewa ki kiyaye da yawa yanzu mun ɗauki abin karajibe sai ku ji ai ni rabon da shi eh ba a ce kirka shige shige ba dama ba da mace mai mutunci mace da ta san kanta a musulma dama shiga makwabta makwabtaka shiga makwabta ba nata bane abin da zai kai shiga makwabta dalilai ne idan suka samu alkhairi ki je ki musu fatan alkhairi idan lalura ta same su ki je ki musu jejeto ko gaisuwar rashin lafiya in banda wannan ko ka ji su ana ruwa jama'a kira kofi ruwa a bokiti bokai ba irin wa'annan ne amma apart from that da ma ai ba ce mu ne musulma ta dinga yawo makwabta ba wannan rashin shiga din ba ba cikin fa conditions na kyautatawa wai du'a ni wallahi ni ma ai rabona da 20 na fi shekara amma ki kyautata musu in kika yi ɗan ruwa kika yi ɗan jirge ɗan sa ɗan kwano kika ɗan sweet american pancake ɗan ciri ko da ƙwara ɗaya kika ɗan yi donut ɗan sa leda ki ba su su kai duk wa'in su ake magana shigan na ki ba shi bane shiga ma ki kai dubu ma na amfani shigan ki bai da amfani so mun sallam ya riga ya faɗi sai kin yi da gaske sannan ki tsira daga wannan abin nan ɗin so idan har kina son ki haɗu da Allah subhanahu wata'ala cikin salama ki haɗu Allah sumun nutsi to dole ne ki kyautatawa ne makwabciyarki in na ce nan a rufarin su saboda ina gaban mata to everybody namiji shi ma ya san ana magana da cewa makwabcinsa da yawa an samu issues mata za ta za ta haihu tana za a kai ta asibiti mutumin nan ya bada mota yana tunanin kila on the way going to the hospital kila ko haihuwa ko a bata mishi mota ko menene ya kawo excuses excuses dai Allah ya nufa bai wa Allah nan haka ta rasu in the process of labor to cikin dare ne ba a samu abu da ga ga ga baki da hanci suna kusa da alhaji ya kawo excuses ɗinsa Allah da tsira bai Allah nan da safe kawai yawo a gari ya ga ana alwala an ta lafiya me fara ka ce wannan matan da ka ki ba da mota a kai ta asibiti ne Allah ya dauki ranta don Allah ne zai ce wa Allah ne zai ce wa Allah ya shiga uku ai astaghfirullah an san kwanan sa dama ya ƙare amma ka yi haƙa ta mana inda ya ba da nafin hanya ta rasu ai wannan it's quite different wannan daban ko so da yawa ba a san hakkin muna wulaƙanta hakkin makwabta makwabtaka so zaman lafiyar ki haɗu da Allah lafiya na wallahi shi ne ki ki kiyaye kar makwabci ya kuka da ke don wanda zai ce da ki na ƙwarai shi ne makwabcinki amma makwabcin ke ce wannan matar da ba a kimbo ne sai dai kuma akwai wanda ake wu na hasada kila kila Allah ya rufa musu asiri su kuma suna da cutar hasada kina iya ka kokarin ki wannan Allah musani shi Allah ai ya san zukatan mu ke dai kake zai zamto da gaske din mu'in da kai yana kai ki an gane ko so wannan shine abu na ukun da nake roƙon da mu kiyaye dole ne ki dauki makwabcinki a matsayin ɗan uwa wallahi kamar yadda na ce makwabci ya fi a wani karon a wani bangaren ya fi ɗan uwanki misali cuta zai same ki ki yanke jiki ki faɗi kafin unconscious for instance ba su ma da daidai kanki ba ki cikin hayyacin ki balle ki daga waya kira ɗan uwanki what do you think will come waya ne da zo first an ma gawa ne waya zai fara zuwa makwabcin ki ne makwabciyar ki ce to a nan kan gana ba saka ina ko bajin kishiya kun ga me ruwa ce ma duk wata makwabta kishiyar nan da ga ɗakin ki ga ɗakin ki in kuma san kan kwanu different apartment dai kuna nan ciki to ita ce mafi alkhairin wacce za ta ta ma kafin sauran to ina kishi muka ajiye shi mugun kishi wuta zai kai mutum mugun kishi ba ya da alkhairi tunda an kira makwabtaka gidaje za ka yi magana to ina kuma ga kishiya ita ce makwabci ki ta farko kishiya ita ce nina ne makwabci ki ta farko idan na da wani mummuna abun nan da ke ke yi kokari ki kulla idan kun tashi tana hawa hawa tana cicika tana ba ta ce assalamu alaikum an tashi lafiya ya kwanan suwanci ko ya kwanan suwani ki tuna mata abin nan ɗinta da safe ma idan ta ƙara tuhura hanci kar ki bi nata bi ɗakin ma assalamu alaikum an tashi lafiya harshen ki faɗuwa zai yi ba za ki hasara ba sai dai ma haske da farin da Allah zai gani naki kuma Allah ya tana da miki wannan alkhairi sai kin ganshi kake yadda ki yi gaba da kishiya litinin da alhamis ranaku ranaku ranaku ranaku ne da sai sa wanzo kana raka tambaye shi ne sa yake yawan yin azumin alhamis da litinin yace saboda ranakun da ake daukaka ayyukan bayi ne zuwa Allah subhanahu wataala sai sa yake kwaɗayi a ɗaukaka ayyukansa to aka ce amma sai dai wanda suke gaba kun ji babban al'amari fa za a iya ɗaukaka aikin kowa naka na ƙware amma in gidan kuna gaba an cire ku to kenan makwabtaka da ake magana ba na houses ba makwabtaka na kishiya kishi mu daina ma cewa kishin mu rika cewa yar uwa idan ita dauke ki a kishi kai ba na sabiya to wai to wannan to kishin za ku gane saboda mun riga mun ba ta wannan sunan ko akwai mata ke ta ai abin wasannin su daya kishiya shegiya shekin su eh wai ta ba wata ba buwan ta ita na ta subhanallahi muna ya kokarin kamar da bai ce ita aka bar so da Allah kar mu kar mu kar mu rasar ya mana mu zukatan wannan abun a cikin zukata a cikin ranmu so um ki kula in muka ce makwabtaka kenan ya kamata kunin ke tabbatar da yawa suna sani fa sun kwana ba su ci ba Allah suna sani duk za su gani daga yan ƙananun yan gudubi dubi din amma ko oho ko oho to kar ki zamto irin wannan baiwa Allah kar ya zamto baki da imani ki tara abincin kin kira almajirai kin ba su kuɗi ba miki ruwa wallahi tallahi ba ki da lada sai da ba ɗiban ruwa suka miki ba sai raka bane wannan wa har hakkin su ne kika ba su amma makwabtan ki suna nan suna jin yunwa ba ki ba ki sa su an kai musu ba at least sai if you cannot feed them all ki sanya ki ci akan yan kananun yaran uwa idan ta samu ɗanta ya ci ko ita shi kenan ita su can enjoy za ta iya jurewa ta amma kin ci ko har sai a ga sai su gani a bola ce wasu moyin za ki ga za ki haɗa Allah lafiya ƙalau? A'a, sai da yake Allah mai rahama ne, amma ai manzo Allah shi ya rantsi ko uku yace baki da imani idan har ba ki kula da makwabcinki ba, ba ki san hakkin makwabcinki ba. So ki zamme yawan kyautatawa alkhairai har ga wanda ma ba makwabcin ba. Domin manzo Allah sallallahu ya ce ma min yamin yusbihu ibadu fihi yace babu wani yini ko wani rana da za a wayi gari an gane ko mala'iku biyu ba sukan sauko an gane ko mala'iku biyu suna saukowa ɗaya daga cikin su zai rika ma a mutane biyu ne dama kala mutane biyu muke da su da mai kyauta da mai rowa ko haka bane eh da mai kyauta ne da mai da mai rowa to mala'ika na farko zai rika yin addu'a zai rika cewa Allahumma a'ad Allahumma Allahumma a'ati muntiqan khalafan an gane addu'a da zai kamara ne yana cewa ya Allah ka ba mu ciyar wannan in ke kina cikin mai mai mai yin ciyarwa to na mala'ikan zai rika miki wannan addu'a wato mai ba da kyauta mai ciyarwa wanda hannunta a buɗe zai rika cewa ya Allah ka ba ta wannan mai ciyarwa ya Allah wato ya Allah ka ka ka murye mata abin da ta ciyar din nan an gane ko ya Allah ubangiji ka nuka mata shi ɗaya mala'ikan kuwa shi ma yana nan yana ce Allah ma a'ati mumtikan talafan yana ma ne ne marwacin nan mai hannun ɗan dambe mai hannun jarirai yana miki in hannunki na jarirai ne yana ya Allah ka rike wato ka sanya wa wannan marwaciyar ko wannan marwacin hasara wanda bai da tausayi duk wacce ko idan kina da irin hannun dukkulalar hannu hannun jarirai ba ta son kyauta to ki tura ni daga safiya kullum safiya ta yi mala'iku guda biyu ne suna sauka suna miki addu'a a kullum Allah ya dora miki kasara ita ko mai kyautar na Allah ɗaya mala'ikan kullum yana mata addu'a ne cewa Allah ya buɗa mata idan kin bayar yana addu'a Allah ya mun ya musanya miki musanya na kan ɗauka only on wai wai wai akan abincin bane akan abinci ne musanyawa musanyawa Allah ta ko ina zai ga dama ya musanya miki alkhairansa shi dama Allah yana ninkawa ne an gane ko kuma mu san san me yake ma yake ma na kafar sadaqatin min mali yake babu wani sadaka da yake to dukiya ba shi wallahi wai kuna tunanin to ko ki dan abin da kike da shi ina bada to zai kare ya ga miki manzo Allah sai ka gane ya ce ma na kafar sadaqatin min mali duk tarin dukiya ko duk kankancin shi ba inda sadaka ya ya ya ya rage sai dai ma ya kara masa albarka try and see ki zo mai badawa wallahi ba za ki san talauce ba sai kin sha mamaki a cikin ƙanƙanin lokaci a arzikin zai Allah zai miki amma kun sa hannu idan kin sa matsalan ƙarfin niyya an gani kina son ki amma zuciyarki bata baki ba ki yi shi don Allah ba Allah zai miki da aikin ki kuma wannan kawon ba zai nika miki ba ke kin bada ne dan a ce kina badawa to sai ki tsaya can ma ke kin bada ba ni cikin kyakkyawan niyan ba kuma sannan ino amma wani ba ke ke sa wai ya ce in ce a kar ku yi kila ai ki yi shin in ma kin fara yi da riyar in Allah ya ba ki saba har ki farke niyan taki har ke dan ma zai ga zai ga a zai ma ni tunce ki da zai samu wannan daman yi miki hutuban tsiyan cewa a bari ba su ai wallahi za su ai za su so ne ai za su ce kaza to ki ci gaba da wata rana insha Allah insha Allah fatan mu sai ki samu tsarkakakken niyya din so idan har kina ba da sadakan sai ga Allah bai nufa miki ba to ki duba ki koma ki tsarkake niyyar ki in da za ki da tsarkakakken niyya insha Allah kuwa yanzu Allah ba ya ƙarya ya ce ma na kasar sadaqatin min mali sadaka bai taba tawo dukiya ba an gane ko a kullum duk mai bayarwa shi to Allah ko shi ma ne da mai bawa mai ciyarwa to Allah yana musanya masa da wani abu mai kyau ko da abincin nan ko kuma ba da abincin ba da rage to Allah ko insha Allah zai musanya maka da alkhairi fi duniya wal akhirah in dai har kika zama mai yin alkhairi mai yin kyauta mai yin sadaka musamman kamar yadda ce ki kyautata niyya amma an ci dunkulau an ci mai hannun yan jami da hannun jarirai to ita sunan sorry saboda Allah zai hana ta zai hana albarka zai hana wannan abin ya albarka an gane ko ko kuma in ya ga dama da yawa astaghfirullah wasu gobarar da wasu kiga an yi wani babban hasara yawanci daga irin ɗabi'un mutane ne akwai jarabawa na jarabawa Allah zai so ya jarrabe ka dama Allah riga ya alƙawari zai jarrabe bayi ko to akwai akwai wanda su kuma Allah in ya so ya ga kawai ka zan ka tubure kai kanka kawai ka sani baka ba ka alkhairi ba ka fitar zaka ba wallahi cikin lokaci Allah sai halakar da dukiyar ka ta da inda ta inda ya ga dama ba don mace ta gobara ba ki ta ganin kawai kina business kawai daga miliyan hudu ko daga miliyan goma ya koma takwas da iro zai ta zai ta to ki koma ki duba aikin ki kina yin sadaka kina yin kudin zaka zaka zaka da ma wannan shi ba wannan dole ne dole ne Allah ya riga ya sanya a dukiya wani kika so kin fitar hakkin dukiyar ne amma sadaka da sadaka wajibi ne inda kina son Allah ya yake ya musanya miki alkhairi duniya da lafiya to ki zama yin wannan kashi da wannan tsankanin abin da baki bada saboda la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha abin da Allah ya baki da shi zaki you can use what you don't have zaki bada abin da kike da shi ne so wannan shine kuma a kullum ya fata ta ya Allah ya ayu ya tsayi Allah ka sa in zama mai bayarwa ka in zama mai jiran a bani saboda saboda yadul yadul uliya khairu min yadul sufla hannun da ke sama shi yafi na ƙasa zama wa alkhairi kada ka bani ki ta haka ana miki haka dan Allah ne yafi me na na saman nan ai yafi na ƙasa alkhairi so Allah ya sa mu zan mu ne masu haka masu sanyawa a kullum Allah ka wadata mu mu zan mu ne masu badawa so abu nawa na na na faɗi kenan mukan ta mutum mukan remind me the first one was na farko me ne muka ce ake muka faɗa ce na farko itikin muhari ki kiyaye haramtattun abubuwa shi na farko ba na biyu sani ne haƙƙin maƙwabtaka sai mu to ni na san zai shiga na hudu kamar da Jamila ma ita barci ta yi barci ana sa ma ba mafarkin mafarkan kajin da take yi ba barci take sai so abu na hudu shi ne ki sowa mutane abin da kike so wa kanki idan har kika yi haka to insha Allah za ki kasance abin so din gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma za ki farin jini gurin al'umma saboda ba kina da kyakkyawan nufi duk abin da suka samu kina haba-habai su ma samu za ki ga Allah zai soki al'umma ma za su soki saboda manzo Allah sallallahu ya ce la yu'minu ahadukum hatta mene yawa yawa babu ɗayan da imanin sai kammala wallahi kan bai ka imanin ka bai kammala ba har sai kin soma ɗan uwaki abin da kike so wa kanki ko ba haka bane wato abin da ake nufi a nan mutum ya kamata ya yi so da ƙauna da tausayi dukan wannan muhimmin mutum da kina so a soki kina so a ƙaunace ki kina so a tausayin ki haka ce ma ake son ki ma al'umma yan uwan da suke tare da su na nesa da na kusa kuma haka kake masa fatar Allah ya sa mashi Allah ya sa ya je hatsari ba dai kaza ka a a to ai sai addu'a ma da zaki ma wani kyakkyawa mana shi za ki ce ma haka shi ko bai da kyau ma kama dan uwan kan nan addu'a idan kai masa tamkar ka makan kai akwai alkalmi sosai wajen yi ma dan uwa ko yi ma wani addu'a bai ma sani ba Allah ya gafarta mishi mala'ika ce ke ma haka Allah ya Allah kai maka gafarta mata Allah ka wadata ta Allah ka yaye mata kuncin da take ciki mala'ika za su yi ke ma addu'a akan haka to ina kuma kika mishi mummuna if you revert back at you zai dawo miki ne so wannan shine jan hankali na hudu ki soma dan uwanki ki soma yar uwanki abinda kike mene eh wannan shine ainihin tushen dabi'a da zaman lafiya tsakanin al'umma ko idan kika soma wani naki abin da ke soma kanki to za ki farin jini kuma Allah zai so ki sai abu kusan na karshe ko in ce na karshe da abubuwa guda biyar na ce shine wala tafsirun Bahik, kake yawaita kyalkyala dariya, wanda da yawa ba san ma akwai illa a cikin yawan dariya ba. Ko kun sani, da yawa ba a sani ba. Kin daga ta an maida shi sana'a, comedy ko? Da yawa ba san cewa haramun ba ne, ƙyan ƙyan ƙyala ba ba ka gama ce wai tana mace, ita mace ‘yar aji ma dariya ma ta ƙin shi da sa a sai ta gama ta hankaɗa bakin har ta kina hangon ƙogaro, ka ka ka ka ka. kuma a gaba man saurayi kake ba ki tsoro aiki na kira ka da shi eh to haramun ne manzo sallam ya ce kar ki yawaita kyalkyace dariya ya ce yin haka yana kashe zuciya zuciyarsu za ta lalace an gane mu yi dariya amma in moderation mu rika moderation ne da muke dariya ba haramu ba ne amma kuka ce wanda ya wuce gona da iri shi ne haramta mun gane ko ko da kwaje akwai dariyar dariyar da ke wuce gona a yi tsalla a tsaga kafa a buga a juyi na a yi duk a ƙasa kun ji ko malama ta cike su zaƙi ma to haramun ne so ki kiyaye idan ba abin da nake kokon ki da ki kiyaye yawa ki garar ku barkatai marasa wanda ba su da dalili marasa mahimmanci zan ce ko suna rage imani yakan sa tsoron Allah mutum ya yi rauni duk wacce ta zama to mai yawan dariya to imanin ta yana yin rauni especially dai a wannan in this our present time da an ɗauki comedy sai ki sa data ki sa kuɗi sai data na musamman ki ta shiga abin da yake yi murmushi ma dai dariya ba irin wanda ya ya ya ya fita ba baya dariya dai da har a ga yan ugu a a hakoransa amma mu a za a yi kya kya kya kya shi abin da zan yace yace tabattu ka fi wasi a kaifa sadaqa ya ce ka yawaita in ba kuma da kuɗin naira biyar ɗin zaki naira ɗarin da zaki bada sadaka ita yawa shirya ne ta fita yawa ka kawo ki ta gura mishi duk wanda kika gan shi yar uwa assalamu alaikum da to duk na da sadaka amma ba a yi maganan manzo sallallahu bai maganan arka dariya ba murmushi ya ci ya umurce mu da ni an gane yawan dariya zai hana mutum tunawa da lahira sai Rizal Salam ya ce, idan da kun san abin da na sani, ji manzo Allah yake ce masa sabai, idan da kun san abin da na sani, wallahi ya ce da kun yi dariya kaɗan, kuma da kun yi tayin kuka, da kun yi kuka da yawa. Saboda idan da mu yana nufin da mun san da mun san abin da manzo Salam ya sani, da za mu je mu tarar a lahira, wallahi duniya ba wani abin dariya. Sai dai kawai mai yawaita kuka. So wannan shine yana da abu da nake jawo hankalinmu kenan tunawa da mutuwa da lahira ino shi ya kamata murin jayar murin jayar zukatanmu ba wai yawan dariya mare ma'ana ba to a matsayin ku kan musulma murmushi aka ce ki rika yi ba wai dariya barkace ba an gane ko so ina ga a takaice abubuwa guda biyar da na gama kwararowa kenan da fatan kuma yar uwa za ta kula din ta kiyaye ki kamar yadda malam Habib ya ce insha Allah nan gaba kuma za mu zo tun an ce ki kiyaye to za mu kawo kuma abubuwan da ya kamata ki faɗaitu wajen aikata su so dama na ce bayan na faɗi wa'in nan insha Allah akwai ƙarin nasihohi da zan yi wanda na saba akan akan mu'amala ko akan ibada wato ita wannan ibada da muke yi ta aure a kullum mun riga mun san cewa aure dai ibada ce amma wajibi ne mu rinka kulla niyya kulla niyya ne ne mu kulla niyya a zukatanmu misali idan za ki shara ki sa cewa ba wai eh kina yi ne dan dai ki masa juri ba ibada nake yi da gida ya dawo kin karɓi kayan cefane ki kulla niyya ibada zan yi sai ki samu lada da gida ki zo kin cire mishi hula kin mishi nuna ko kin hogin dinki ki kudda niyya ba wai ina yin ko dan dai sace zuciyar shi ba a'a ina yin ya Allah domin kai kai kace ni biyayya sai ki samu lada so kudda niyya tsakake niyyar namu a cikin hada-hadan aure is very important saboda annabi sallallahu ya ce idan mutum ya fito nemo abinci don koma wajen ya kai mai iyali an gane ko idan har yayi wannan wahalhalu ya yi shi ne da tsarkin niyya ta hanyar kuma ya nemi abinci ta hanyar halal to Allah ya ce yana da annabi sallallahu ya ce da kai da wanda ka tafi yaki namijin da yake haƙiro ya je ya ya tsarkake niyyar cewa ya yi ne saboda Allah zai ciyar da iyalin shi ne saboda Allah to da kai da ne yin jihadi mai zuwa yaki yanzu a ya ce ɗaya kuke to haka ke ma kina dakan sakwara ne ki sanya cewa ina yin ibada ne kina goge talabijin ne ki sa cewa ina yin ibada ne kina wanke mishi boxer sanya cewa ibada kike yi sai ki samu cikakken ladan ki ba wai a'a ina yi ne kai yanzu da ciccika ya ta ya ce in wanke mishi ban wanke ba tun ranar to ba ki yi dan ibada ba ki yi ne dan gudun kai ta da miki da da hankali a kullum kullum niyya din nan a aure yana da matukar muhimmanci an gane ko so haka al-imam nawawi yake cewa fala yarhul fihi man anfaqa hadha hilal wanda ya fita don nemo wa iyalinsa abinci tunanin shi kawai yana yi don ya zama shi dole to ne bai tsarkake niyyar shi ba to ya je ya dubuga ya kawo din bai san ya ci cewa ibada yake yi ba to ba shi da lada babu lada a gare shi to tamkar ke ma abin da ke ma kike yi ki kina yi ne don wani dalili daban ko don kai ya ce ban yi shara ba ko a'a kin kulla niyyar cewa sharan nan nayi ne ya Allah ki kalli Allah da aikin da kika yi to sai Allah ya baki ladan an gane ko shi ne sai shi imam nawawi ce wala fi yarhulu muqtasi wa tariquhu fil ihtisab shi da fa abin da ake so a kullum ki yi ki yi shi da niyyar samun ladan sai Allah ubangiji ya rubuta miki ladan inda niyyar nan ki sanya niyyar cewa ibada ki saboda haka mu ga masu kwana da tashi cewa komai muke yi a gidajen auren mu muna yi ne cewa a ibada muke yi ba wai zalla don faranta miki ko kuma don gudu hayaga gasa ba ki zama mai bin umarnin Allah da dukkan dokokin da Allah subhanahu wata Allah ya gindaya ki yarda da cewa auren ibada ne kamar yadda muke cewa kuma bautar Allah ce ba wai tsoron miji kike ba a kina bautan Allah ne an gane ko ba miji ke bauta ba fa a gane kina bauta wa Allah ne so idan kika yi gina hakan insha Allah ba za ki aikin banza ba duk abin da kika yi kin shiga kicin kin dauko wuka lada kika yanka albasa lada kai mu wannan alhamdulillah wallahi ba abin da za ki yi ke barci ma kika yi kika ki gina cewa barci na gidan miji na zan kwanta bismillah ibada nake wannan ina da lada barci barci maman sadiya wallahi komai kika yi kin kawai dan ke za ku ci ba ji daɗi irin ki ɗaki da wanda nake siya wurin maman wurin hajiya jamila in so ya ce zauna ina ci in in kulla niyyar cewa ina ci zama jin daɗi ne ko kaza ina ci amma ai ibada nake a gidan mijina wallahi na da wallahi mata mun ji daɗi komai kika yi a gidan mijinki wallahi na da ne an gane ko so idan har kika kasance ne kulla komai za ki yi kuma ki zamanto mai biyayya da bin dokokin Allah insha Allah da ilimin Allah Allah za ki ga Allah ya ya kawo miki mafita za ki yi rayuwa mai kyau tunda ki menene duk wani doka da Allah subhanahu ta'ala ya dora miki kin sauke kin nisanci dukkan haramun haramtattun abubuwa da sauransu don Allah ya da a gidan mijinki za ki ci mai kyau za ki sha mai kyau za ki kwanta a mai kyau you know sannan kuma insha Allah ƴaƴanki za su yi albarka sannan ranar lahira kin ga alkhairin duniya da lahira kenan sai sa musulma ta ribanta da yawa idan har kika yi abin da Allah subhanahu ta'ala ya ya umarce ki da yi kika nisanci dukkan abu da ya hane ki wallahi ni ba biyu za ki da tsayayyen rayuwa a ingantacciya da daɗa a duniya kuma insha Allah ranar lahira za ki je ki samu kyakkyawan rabu so wannan shi ne nake ƙara jan hankalin mu kar ki yadda ki rafkana rafkana in the sense that kila dukiyar mijinki ya sa ki sharholiya wallahi Allah ya kyauta me jinin za mu je in sami jabi amma ya kyauta kowa da da da cancali cancali ne ko ne ne kowa da cancalin sani in je in sa hijabi wa wani ma yawa da ake ma Allah za ku sa hijabin kila ustad ne mijin ko kuma mutum da yake bawan Allah na kwarai za ku zulman da hijabin aka shiga mota da abokan kawaye sai a cire a sa da kawai sai a sa cancali in dai ba zai zai je ya gani ba to idan mace har ta ce irin wannan rayuwar za ta yi wallahi ta rubuta ta aji rayuwar da ba ta mana kyau ba sabida ƙaryata a ayar a ayar jaji za su yi suke yi kenan ai ba malamai da suka ce akan hijabi ba amma da yawa za ki ga mace raɗe raɗe raɗe raɗe a ila ilaha illallah nonuwa duka fa sannan ai ɗinkin da zai tashi komai ya fito idan suka yana shi gara maka siyana zama gara ka siyana ko sannan dama eh wani irin lafi ai lafi ma yana da tori ai lafi yawa lafi ne kamar ta ce lafi lafi ka kai inna lillahi sai wa ina tunanin sa yake zuwa ne ko kuma su kuma su yawo hankalin su kwance shi ma da yake gida humi ne ɗauko ta a mota shi irin za a ce ga ga haɗaɗiya malam sai ka sai ka wannan sabon lagazan maka da jikin ta na duniya ne za a ce ka aure kyakkyawa dama duniya kake ka auren ba ba kanka ba kenan haka suke yi suke gariban tana tafiya komai nata a waje fafabar fafabar duk iro kuma bayan da za a yi su haɗa misali take for instance sweet guda biyu ɗaya an turme da shi aka yadda ɗaya da nan ki ba da ki ba da 30 minutes ki dawo za ku ga kiyasai da duk wani an ya lura da sweet ɗin nan me ladin yana nan lafiya lau yau kuke me yau tunanin ku duk wacce wallahi ba ta ba ta shiga musulunci haka ne shaɗanu mutane shaɗanu aljanu ta ba su mata da na karai da idanun ta ke gani da wanda idan ta bai gani kin yi fita ne fitan karanci ko budurwa da yawa wata zawarawa yana da hankalin zawarawa mata tana son ya hijja ba wata su rabu da miji sai ki ga wai to ito in ba in ban ci kan bane ya ta idan ban da miji la haula wala quwwata illa billah yau kuma suke cewa shintalin ma ba za a kanta da ta kai ba to ya ba ba amfani a nan a kafada in birnin nan mata da ɗaya har da jikoki wallahi ba su wasu ma yalan ma ba za a sa shi a kai ba shi shintalin wani yan gari sai a sa shi a kafada eh wata wata yau to wallahi ban waye ba nakan gaskiya ban waye ba na in ji ana wannan wayewa ce Allah ka dawantar da mu ka dawamar da mu a cikin wannan wayewa in dai nufa hijabi ne ka kashe mu cikin shi ya Allah ka kashe mu cikin irin dai in dai ta hijabi ne rashin wayewa ya Allah ka ɗauki rayukan mu a cikin wannan abin nan Brandi ko kike je shago abu ma ba da ba lissafi shi kanshi mijin nasa da ke barin tsaya yawo haka ya je shago brandi ga nan gayan a ajiye ɗaya na leda idan aka ce mishi sai labalan kawo kuɗin da aka ba shi wannan zagi zai yi zai zagi ne zai ce yana da wata rashin mutunci ya za ka gane gayan biredi a buɗe ka ce ya ma kudaje sun bi ya bushe a kan da ya dan Allah wanda ma tunani ma idan su ya mutu ba lissafi idan to ina jan hankalin zawarawa idan har kika ce wai ke sai wannan shiga ne zai sa wai mara masu aure su zo miki to dan iska ne zai zo miki kin ji na ranki dan mutumin kwarai wallahi mutumin kwarai yake so abun ma da za ku sha mamaki su kansu ke da irin yan iskin Allah shirye su wallahi da kwarin suke so sai su je su lalata ayan mutane su ta lalata su ba za su yi rasa aure su zai su dawo kuma sai su nemi ‘ya'yan ƙwarai. Kuma ba ku ku lura ba? Su kansu sun sani. Akwai wacce sun yi shekaru da yawa a ce ya ya canta zai aure ta. Uban ya ce to a ce ta fito sun yi shekaru sun san juna la ba ba ɗanan ba da za su yi. Aiko ta kira da murna to abaji ya ce ka turo waye waye sai ce turo ne me zan turo. Ki ce ka turo iyayenka. wanda yake so me yake gaya min bar ya in zo ya zo ya ce ai ba na irin da mun nan shi aka rungume shi ma an saba wa sai da ya tukuni a lokacin ma sai ya dawo a lokacin ba da bai ba bukatar zai tura ta daya wai nake cewa ne kuma ne ce mai wata ciwo iyayenka in ne mai sun tsoron mana ya ce Allah ya kyauta shekarun da yawa fa suna tare ba abin da ba su yi ba ta ta kamar yaya ce ke yanzu aka ce miki zan aure ki zaki yarda ki zama uwan ƴaƴa da ta ce kamar ya ya ce kamar ya kuwa ya ce wallahi har abada ya ce har abada ya ce ya ce ke ba ki ma da hankali ta ko sa kuka ta sa kuka ta kama shi ya wuna kashi karshe ya mata kuma tun sai da fa'a bai ƙara dawa ba to mata yaran mu da ƴan uwa ba ta gane wannan abu duk hannun namiji da yake son ki da aure ƙarya ne ya ce wai yana son ya kama hannunki ma kawai ka jau kama hannu ba auren ke ke so ba in yayi na farko yi mishi wa'azi ki mishi kata kata in na gara ne zai sake ba idan ko ya sake na biyu kike kan ka ƙara dawowa inda nake har abada ni da kai dan na ma yake lalata miki rayuwa shikenan you you use you and don't feel don't feel aside ya je ya je da ta kwarai so don Allah ina jan hankalin zawarawa ba wai da 'yan mata ba wai shigan iskanci da shigan tsiraici ne zai jawo hankalin miji ba duk wanda ya zo gare ki a haka ba na kwarai bane Allah da ya yi ki yace ki sa hijabi shi zai kawo miki na kwarai from nowhere ba ki ma san sai ki kawo mamaki inda Allah zai hanya ya hanya ya hanya wallahi sai ya zo kawai ga miji na kwarai to wannan shine nasiha ta ga ga masu yawo da gele da masu yana shantiri kwacin cini ne na uku. So a cikin abubuwan da suke cewa bayan kyautata niyya a zamantakewar aure shi ne a kullum ba za mu daina faɗi ba shi ne menene ki kiyaye ki kula da farlanki. Kar ki rafkana kamar nake cewa kar ki birujin duniya ki riƙi ibada ki kula da sallah a cikin ta farlai da na tafiye. Mun ga kika zama mai na tafiye idan farillan cike rauni da na filin nan ne za a zo a compensating a gyaggyara miki guraben idan tashin dare zai miki wahala to ma me ya zo duniya dama barci ne tashin dare kike da za ki yi shi ba to ki gina rawatib kullum ina kwaɗaita muku rawatib din nan kullum sanda mahimmancin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma min sallati ithna ashar rak'atan bana Allahu lahu baitan fil janna to in kika zama kullun kina yi wallahi gidaje ki ba su da iyaka yawan shekarun ki yawan gidaje ki kenan kullun kin yi wannan raka'a goma sha biyu yace amma gina miki gida ne a gidan aljanna kuma kullun nakan ƙara ga mu wanda muke yanda yanda sunan rawati ne ki ko mun saba da su ko muna yi idan har kika tashi cikin rayuwarki a haka astaghfirullah insha Allah in dai kika mutu da imani in Allah ya da baka shirka shiga wata zai miki wuya da san kike sallan subihi kin ga kin ji biyu da kai ga sallan zuhur kika biyu kika sallama kika biyu kika samu hudu before zuhur mun samu six raka'a kika yi sallan zuhur kika yi ƙari kika kawo biyu mun samu eight right da kika madrid kika biyu we are having ten kina sallan isha kika kawo biyu kin samu 12 daga Allah su kenan kuma ga da ibada da Allah subhanahu wa ta'ala yake farin ciki yake so kamar wani kika dawoma kike yi wanda idan da mura ta zo ko tafiya wallahi kin Allah ke mai rahama da ka mu kin yi wafa amma saboda it's been your habit it's been in your blood kin riga kin kin you already cultivated the habit of doing it insha Allah ko kin kwanta ciwo ko tafiya ya hana ki yana nufa Allah da mutane kun ji muraƙasa Allah yana son mu da rahama Allah yana son mu da rahama kira kina jinya ɗaya a asibiti haka ne kina nan baki so kaza ba wallahi ka ki damu ai san dama kin saba lalura ce yana nan a rubuce nake ku ji fa so ki mu kiyaye wajen kiyaye kalloli farlai da kuma na tafi kamar yadda na ce an gane ko da yawa sallah sallar sallah kuka za ta karbu ba za ta inganta ba sai mun yi kamar kamar da mutum sun yace sallu kamar aikin yi sallu sai kin yi shi na san ba mu da matsala mu karanta malam bukari amma ga sauran masu sauraro nan idan islamiyyun ku ba a abin nan ba fito muhimmanci to a kuroki a sanya muku littafin masu salatu nabi a karantar da ku yadda za ku yi sallah don a rayuwa rantakakkan ɗinta idan ba sallah ta zama ta zama to zero ta zama aikin banza idan har sallar ku ba ka yi baki sai dai kamata wallahi ta in kina aikin banza ne kawai saboda menene sallah ita ce babban abin da za a fara menene dubawa idan kika mutu to abin da yake cewa shine ki tsaya tsayin daka wajen ibada kar ki zanto cikin waɗanda ran lahira za su ce ya laita ni kaddamtu ni hayati ni iyadu billah kar ki zanto cikin wanda suke ta kai tona ko nadama ta ina ma da za a maida ni lahira ina ma da a ce ayyukan alkhairi na gabatar a rayuwata ta duniya sorry da ina za ina ma da za a maida ni duniya sorry kar ki zanto iyaye mahaifan nan guda biyu so ibada sallah dole dole ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yace awwal ma yuhasabu alaihi al-abd abinda za a za a fara mabawa hisaba da shi ranar kiya ranar lahira yace menene eh min amalin din shine mene salatuhu shine sallarsa sallanki shi za a fara miki sabi da shi idan sallanki ta cika ta yi a'a afdalu min salatul fard yin sallah a cikin jam'i ya fi mafi falalan sallah da za ka yi ka kai kaɗai yace menene yace bisa bi aina daraja ko wasu suka ce da a wani a wani ruwayar da daraja saba'in wani daraja ishirin da biyar a wani ruwayar kuma ishirin da bakwai so you cannot compare it's uncomparable one cannot compare sallan mutum guda da namiji nake ta ma magana ita mace din za ta yi bijanki balle namiji balle namiji idan kin ga inda ya kamata ki yi jam'in kina da wannan abin da din balle namiji da dole ne wajibin shi ne sallah a jami'i sai muka ce ne birul walidai ne to birul walidai wato kyautatawa ma mahaifan nan guda biyu uwa da uba kuma haka bane dan an sami sahabi manzo Allah sallallahu da yake tambayar manzo Allah sallallahu yake cewa mana haƙun nasu biyu su da sahabati yace ya rasulullah wani mutum ne mafi mafi girman hakki a gare ni in kyautata masa me ya faru wani an samu zamsun ne ya bashi sai da ya kira sai da ya kira ummuka sau nawa sau uku ko ya ƙara sun man ya ce ummuka sun man sai a nan karo na hudu ne ya ce summa abuka yake sannan ne mahaifinka so ake kenan ba wani namiji da zai ce ai uwa akwai mutu ta aibata mace ta aibata mace mace ai kaza ce inda ma yake mun Allah godiya muna ma Allah godiya da Allah ya musulmai musulunci ta mutu ta ita ce ta kwato mana irin ce take for instance gaskiya ina ga India akwai wanda ma cikin su kasashe na gaba kasar da suke da addinai barkatai kamar indiya akwai ma da yake suke bauta ma gaban mace gaban mace su kuma su sani da darajar darajar nan take fi da mutum to akwai da su kuma mace ce wulakantacciya mace ce wulakantacciya saboda wannan wurin shi kuma wai wurin yana yana haddasa bala'i da me yayi sun suka tsani mace kuma ta hata ina uwarsu ina uwarsu to kuma addinin musulunci ya kwato mana yanci manzon sallam da ya maimaita a cikin mahaifa ya kira mahaifiya sau uku kafin ya kira uba su mahaifiya ta ta gaban wasa ta ɗauke ka tsawon wata tara ke a musulma a matsayin mace yanzu ai I don't have to tell you you know how it irin cost yadda wahalar yake amma a sai ki ga abin mamaki mace da kanta wata na tana cizuna ma mahaifiyarta amma mostly za ka ga ko dai bata haihu ba ne ko ko budurwa ce ba ta taɓa jin yadda abin yake bane ba ta taɓa ji ba idan ba ta ɗauki ciki tun daga ranar tafa ta fara yin laulayin yawo laulayin amai ciwon kai business wace ce tun daga domin ni na ga abuja rukun na abuja na ji wacce na ta alhamdulillah tana da kun asiri barka ce ita da zaran ciki har tana tsoro ina zama shi ne kamar kwan cikin ta lokacin aka ce kawai za a cire mahaifa da ciki ya shiga to ta daina nuna zaman gida tana asibiti kuma ruwa ba zai ƙara shiga bakinta ba sai dai drink drink asibitin nake zuwa na gama sannan na ce wa iyadu billahi wa iyadu billahi to wannan ɗaku wajen Allah ya ce ma ya ce mata mene ne zai yi biya ta haka ban nan nan din nan kana asibiti to in kuma ba ka da karfi da yake da suna sura da rufin asiri ne in ka ce shi kenan sai ki galabai da kuma a hakan a galabai za ki haife shi Allah ya sa yi zame sosai to manzo sallallahu ya yi magana irin walidai ya ce mu kiyaye mu kula da mahaifan nan guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce habalatu ummuhu kurhan wa da atu kurha yace na huda yace ina ni ina ma mamakin yadda rashin lissafi yaro ko ba a gaya mishi ba ai ya ga ga ga amman ga cikin dan waje ya ga yadda uwa take yi yayin da farmu ta ce na huda fitarka hausa sun ce kafa ɗaya na lahira ɗaya na duniya ba mutum da za ta iya ba da la'ita a ce ta rubuta ya ta ji Allah sarki yarwa ta ce cap Allah sarki mata Allah sarki Allah sarki Allah ka ba mu masu tausayi mu kuma Allah ka ba mu ikon kyautata mana mu iyayen Allah ka sa mana tausayin su ya hayu ya gani ba duniya kafa za ka taɓa iya mutu ba ta taɓa iya bayanin irin azabin ba ba shi ne ma kawai wancan na distrafi ba zai misalci ba Allah ta wata Allah ya ce wa hannuhu wa fisaluhu talatu na shahara Allah ya ce daga ɗaukan cikin nan fa zuwa kiyaye ko a yaye yaron ya ce wata talatin ne dan Allah wata tara kana cikin ta ta kwanta tun za kafin ana cikin na shiga da laulayi ciwon kai ba ni son warin kaza ban san ƙarshen kaza ni ne sarkin son turare amma da ina haka ba kwata kwata za ka ji kai ya ka san wannan ai musiba ne ka ji ba ka san ma ka ji ƙarshen turaren wata na ta ce wai warin shadda take so da asibaru ne lokacin shadda za ka je ta ɗaga murfi ta ɗan ja ha ba kuma gaskiya saboda kan taki da shi ga shi da jikinta aka za ta ga guguwar maya har aka wata tara ne ta haifa da kyar sannan an zo kuma shayarwa ka mata kashi ka cije ta a nonon ma ino ka hana ta barci idan tana ciwo fa tana ciwo in ta yi barci ta yi barci ne a idan ta yi barci ta yi barci ne all these things amma wace ka ga namiji a yaro yana ma mahaifiyar tsawa na sha gani tsawa fa in zan ci ita wallahi ba zan yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta hauke ku kun goma kun goma ta yi wahalhalun ku kowa duk sarɗi kowa da ban sai sha wahalarsa kun goma take for instance in you are only three ko da ku biyu ai shirye ta yi ta yi kokari amma ku goman nan wai sabulu wai sai an ce kai wai sai sun haɗa kai ne ban za a wata abu Allah sarki Allah sarki bai wa Allah ta shi ta ta zauna ma ita bata dinka ba amma za ta maka mummunan arziki ita dai ta ga ɗanta ya fito musamman masu ‘ya'ya mata kuma ta samu kayan kwalliyar mace Allah ka sa mana tausayin iyayenmu Allah ka ba mu kuma masu tausayi sai ka ga wai yara goma nan fa kowa da abin da kowa irin a cikin ta ta abu abu bi upbringing din duk ita ta abun nan amma wallahi ka bi wancan karon ba ne ya siya musu sabulun ba ai wallahi wannan kanin kai zaka siya mun siya cikin sabulu ko ba ka gani kuma ka ce za ka gaske a rayuwa idan ka ga ka ga haske a rayuwa to ka shiga uku daurin talala ne Allah ya maka don sai ka je can Allah zai ji daɗin kama ka. to ya kamata mu kiyaye sosai a abin da muke cewa wajibi ne mu kuma tarbiyyata a kullum kina kina shayarwa ƴaƴan suna tashi kirka nuna muhimmancin uba muhimmanci na muhimmancin uba muhimmanci na har ne da yawa an ba su ya kara da wani ma yawo bai sun gaida ubansa ba ya tashi ya fita ne kawai uban ya harkan shi na to ki gane ta ina ne ma tausayin gaisuwa ma ba a ki ɗora shi a kai da ke a matsayin ta uwa gaisuwan ya gaida mahaifinsa especially kuma balle a ce wai kishiya na bakin maman sadiya ta ci kan ce uwa wani ce kishiya so abin daga gare ki ne kika gina alkhairi sai ki ga alkhairi kar ki zauna kina kokarin kishi da sa ya sa kiki ki rusa rayuwar danki da rayuwarki idan ya zama na ƙarai kake sai ai wallahi haka yadda ni ba ni sai anti ta ce wani sai da ta aike na haka ce na a kin rasa rayuwar shi kin rasa rayuwar shi ki nuna mu danki da'a shi ne rayuwa ya zama ɗa na ƙwarai kuma ki bi shi da addu'a ki bi shi da kalamai na ƙwarai banda jifan yaro idan kika ce yaro ɗin iska ki rubuta ki ajiye sai ga sai fa ya ga iska ne iska ne ta zama uwar so mu kiyaye harsunan mu wajen irin kalaman da muke mai ƴaƴa yawo akan ci kamar yankan reza ne abuwar reza kat da kin faɗa kawai ki jira ne lokaci haka ita kuma kyakkyawa idan ma Allah ya yarda ki da kila da yawa ta yaran mu dan girgir din nan wallahi da ne ke tuba su ba ki ba ki lullu da ayyuka da bargon addu'a kin bar su karaji a garin suna nan ko ina kuma wasanni za su jama inda sun kai kansu ne gurin to yaro yana dan rashin ji kina matsiyaci dan kaza kaza kaza sai da mutum matsiyaci da abin da yi Allah shirya mun kai dan albarka na Allah ubangiji shirya mun kai shirye ni na tsatsan kenan ni mu komai zan yi zafi ko abin da ya miki na zafi ki daure ki ce Allah ubangiji ya kare mun kai daga sharrin abin da ke bibiyanka duk kalamai masu kyau haka za ki rika yi ki rubuta ki ajiye yana nan zai bi shi dukkan lamuran ki kuma na rayuwa kar ki taba barin addu'a wallahi duk wacce ta aje addu'a a gefe Allah ya ajiye ta dan sunan ta tsori kina cikin baki lokacin addu'a ko to ana ba shi lokacin ki zaki ta gundun bala a rayuwa bige-bige zaki sai ba riba duniyar ki da lahirin so addu'a ibada ne ki koma ki rike addu'a kuma addu'a ba ba wai sai ki shiga tsanani ba a halin walwala ki zama mai addu'a kina cikin wadata ki zama mai addu'a saboda ki san ya marai kawai one way or the other yau ko gobe akwai jarabawa wallahi za ka iya kiro to yayin kika zama yau kika zama used to addu'a a lokacin da kin shiga damuwa sai Allah ya yi gaggauta shiga lamuran ki saboda ne saboda ya san kin san darajarsa kin san darajarsa lokacin kina da wadata kin zama mai addu'a lokacin kina cikin hali na jin daɗi da hutawa to yanzu kin shiga kunci da ku nan da nan Allah kina ɗaga hannu Allah zai warware miki a da yawa ba za su kama addu'a ba sai kila sai sun shiga cikin jarabawa shi ne sai ki ta fama ki ta yi ki ta yi inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan addu'a is very essential yana da muhimmanci sosai kina roƙon Allah da ya tsora ki ki zama to mai yawan ambaton Allah mai yawan ambaton Allah sannan kuma ki zama mai yawan gode mishi da kyautata ibada ki zuwa gare shi ki rika Allahumma a'inni ala nafsi wa ala shayatinil insi wal jinn kina neman tsari kuma daga shedanu aljanu da na mutane an gane ko ki zaman to sai da Allah subhanahu wataala ya ce ka mu qalila min al-layli ma yahjaun kadan ne very few they used to sleep the little at night to ki zama irin wannan ki ki ki ki rika barcin ki rabi da karfin dare ki tashi an gane ko so uh, duk abin da nake cewa ki zanto if you depend on somebody duk abin da zaki ki dogara ne ga Allah matsalar ki biya wa Allah if you are depending on somebody definitely you are about to fail dan zai ko ni ke nema ina nema aiki ina nema gurin Allah sai Allah ya shiga cikin lamarin ki an gane ko alright so a gurguje bari ba da dan tsaraban da na ce na dan kawo mana ko da yawa irin na yi ma fuska irin su blackhead su pimples da wrinkles da suwa a fuska to idan fuskan kina fuskan ki ya kyau ya ya ya su ma our face scrub kenan anti aging sai ki samu kwaiguwar kwai egg yolk da garin shinkafa cokali daya da zuma cokali daya da zaitun cokali daya sai kofi in ba ki da kofi din na abin nan sai shi ma cokali daya sai ki haɗe su ki mix din su baki daya in kika mixin sai ki shafa a fuska duk fuska ne ya dan ta ta ta ya dai fuskan ki dai zai rika glowing in kika kika shafa take bar shi for at least irin 10 to 15 minutes zuwa 20 sai ki ɗayo shi to za ki yin haka sau uku ko sau biyu a sati za ki dinga fuskar ki yake glory na kan so in yi ba na samun lokaci na kan so in yi so yana gyara fuska sosai an gane ko wannan kenan ba da kala uku ɗaya isa to za ki samun mun san sandal ko akwai sandal flex ko da sandal to san itacen sandal din sai ki nike shi ko ki dake shi sai ki cakuɗa shi da zuma sai ki shafawa bayan minti talatin sai ki burje za ki ga yadda fuskar ki zai na uku za ki samu karas da tafarnuwa da zuma za ki grate din karas din in kin ga dama sai ki ki faɗa da zuma ki fuskar zai miki wani taɓa taɓa taɓa haka za ki sa shi shi ma bayan minti ishirin sha biyar minti ishirin sai ki burje ki wanke da ruwan ɗumi shi ma duk wanda za ki yin shi ne sau biyu ko sau uku a sati sai na kala na hudu za ki iya ina irin sun kuraje sun ci ta faman sa magani yaki dankalin dankalin turawa wannan kika breaking din shi kika shafa in sun tafi ba su ƙara dawa da izinin Allah an gani dankalin turawa shi fa danyi na danyen shi danyen dankalin turawa sai ki jijjiga shi danye ki mamaka shi a fuska an gane ko yawwa sai kuma shi ba ko fuskan ko suna jina a jiki in ya tafi Allah ya biya ta kenan